الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da iko na halartar wannan majalisi mai albarka muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin wannan zama da zamu yi Allah ya mana jagoranci ya datar da mu kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar cewa darasin da zamu yi a yau mun yi mishi take da ka tuna ranar ƙarshenka ka tuna ranar ƙarshenka abdullahi ɗan mas'ud ya ce babu wani tunani mafi tsada a duniya da ɗan adam zai yi mafi alkhairi gare shi kamar ya tuna ran da zai yi bankwana da duniya babu wani tunani da mutum zai yi a duniya da za a ce ya yi tunani mai kyau babu wani tunani da mutum zai yi a rayuwarsa a ce ya mallaki hankalinsa babu wani tunani da mutum zai yi a rayuwa a ce ya yi tunanin ya kamata abdullahi dan mas'ud ya ce kamar mutum ya tuna ran da zai yi bankwana da rayuwar duniya babu tunani mafi tsada da ɗan adam zai yi wadda ya fi mishi alkairi a kansa abdullahi dan mas'ud ya ce kamar mutum ya zauna ya yi tunanin ran da zai yi bankwana da 'ya'yansa ran da zai yi bankwana da masoyansa ran da zai yi bankwana da shagonsa ran da zai yi bankwana da ofis ɗinsa duk daren daɗewa akwai ran da za ka kule shagon daga ran da ka fita a kasuwar kuma ba za ka sake komawa cikinta ba har abada akwai ran da za ka haɗa ido da ɗanka haɗa ido na ƙarshe a cikin rayuwa akwai fita da za ka yi a cikin ofis ɗinka fitan da daga ran da ka yi wannan fitan ba za ka sake komawa cikin ofis ɗin ba kuma har abada abdullahi ɗan mas'ude ce tunani mafi kyau wadda ya fi amfanin ɗan adam shine tuna wannan rana da za ka yi bankwana da duk abin da ka saba da shi a cikin rayuwa wannan tunani da mutum zai yi game da ran da zai yi ban kwana da rayuwarsa tun kana kwana ɗaya a duniya har ka zo ka yi sati ɗaya a duniya har ka zo ka yi wata ɗaya a duniya har ka zo ka yi shekara ɗaya a duniya yau kuma gashi ka shiga inin da daga kansa ba za ka sake wani ini ba a rayuwar duniya ka shiga cikin wani ini inin da daga kansa ba za ka sake wani ini ba a cikin rayuwarka dan adam babu wani ini da ya fi bukata ya mishi tanadi ya mishi tattali mafi alkhairi gare shi jama'a kamar inin da dan adam zai yi bankwana da rayuwa a cikin wannan yini dalili shi wannan ini da za ka yi bankwana da rayuwa a cikinsa shi ne inin da Allah zai ci gaba da mu'amalantanka a kansa inin da ta zo ta same ka wannan ini akan wannan inin ka yi bankwana da rayuwa to kuma har abada abin da ya faru a wannan inin akan wannan tsarin Allah zai ci gaba da mu'amala da kai har abada in kana khairan fama ba'dahu khairun wa in kana sharran fama ba'dahu asharru idan wannan ini ta riske ka a rashin kirki Allah zai maka mu'amala ne da mu'amalan waɗanda ba su da kirki iya abin da zai biyo bayan rana idan wannan ini ta same ka a hali na kirki da alkhairi to Allah zai ci gaba da mu'amalantanka ne a matsayin mutumin kirki har illa masha Allah ran da wannan ini ta riske ka abin da ta zo da shi to abin da shi Allah zai ci gaba da mu'amalantanka har illa masha Allah idan wannan ranar ta zo maka cikin alkhairi to ka dawwama a cikin alkhairi idan wannan ranar ta zo maka a cikin sharri to abin da zai biyo bayan wannan ranar sharri ne zai ci gaba da gudana a cikin wannan rayuwa malaman tafsirin alkur'ani sun yi saɓani a kan wace aya ce aya ta ƙarshe da Allah ya saukar a cikin alkur'ani wace aya ce a cikin alkur'ani ita da ita aka rufe alkur'ani daga kan wannan ayan Allah bai sake ce ma kowa komai ba sai kuma idan an haɗu a filin alkiyama abdullahi ɗan abbas ya ce aya ta ƙarshe a cikin alkur'ani wadda da ita Allah ya rufe alkur'ani wata aya ce a suratul bakara da Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عبد الله بن عباس yace wannan ita ce ayar da Allah yayi bankwana da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace wattaku yawman turja'una fihi ila Allah Allah yace ku ji tsoron ran da za a dawo da ku waje na inji Allah wattaku yawman turja'una fihi ila Allah Allah yace ku ji tsoron ran da za a dawo da ku zuwa ga Allah waɗansu malamin tafsiri suka ce wannan inin ita ce inin alkiyama waɗansu malamai suka ce inin da za a karɓi rayuwarka al-imam al-qurtubi yace ai da inin da za a kai ka gaban Allah ranar alkiyama da inin da zaka bar duniya duka ini ɗaya ne tunda da ran da zaka bar duniyan shine mafarin a tsaye da kai a gaban Allah ne Allah ya saukar da alkur'ani ya ce a tashi a yi karatu Allah ya ce a yi aure Allah ya ce ga yadda za a zauna Allah ya ce ga yadda za a bi hakkokinsa ga yadda hakkokin bayi yake akan junansu dukkan shari'a Allah ya saukar abinda Allah ya yi bankwana da shi a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah ce ku ji tsoron ran da za a dawo da ku zuwa ga Allah sannan a cika ma kowa sakamakon aikinsa da ya aikata a duniya Allah ce ba tare da an zalunce shi ba wannan inin ita ce ini mafi girma a wajen ɗan ita ce ini mafi girma a wajen ɗan adam al-imamul bayhaqi fi hadis malam muhammad nasiruddin al-albani ya inganta hadisi wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ga dandasun sahabbansa akan wata gawa ana mata janaza annabi sai ya kalle su ya ce musulmi sai hadal yau fa'a'iddu limisli hadal yau fa'a'iddu annabi ya ce saboda abin da zai faru a wannan ini da za ka kwanta dama wannan ini da za a sanya ka a cikin likafaninka wannan ini da za a kwantar da kai a kushewarka annabi ya ce fa'a'iddu ku yi tanadi ma wannan rana ita ce ranar ƙarshe ta kowane ɗan sau da yawa idan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo ya samu sahabbansa ko hira suke yi sai ya ce musu ku yi shiru aksiru min zikiri hazinin lazzat annabi zai ce ku yawaita taɗi da hira na abin da ke katse kowace irin walwalan ita ce mutuwa aksiru min zikiri hazinin lazzat annabi yakan ce ku yawaita hira da taɗi na yaya za ku bar duniya ku yawaita hira da taɗi na yaya mutuwa za ta ɗauke ku yaya za ku koma zuwa ga Allah annabi ya ce ku yawaita hira akan wannan ku yawaita tattaunawa akan wata rana idan kana zaune sai ka yi sha'awar bari ka ɗauki waya ka buga wa malam ku gaisa annabi ya ce ka tuna randa ba za ka sake buga mishi waya kana da yarka ko kanwarka sai ka yi sha'awar wata ran ka je ka ziyarce ta ka ganta annabi ya ce ka yawaita tuna ran da za ku yi ban kwana da wannan yarwa annabi ya ce ku yawaita tina ran da za ku yi ban kwana da rayuwarku ku yawaita tina ran da za ku yi ban kwana da rayuwarku yan uwa ita wannan rana ta ƙarshe da za ta zo wa ɗan adam tana ɗauke da waɗansu manya-manyan masifu guda uku tana ɗauke da waɗansu manya-manyan musifu guda uku musifar farko annabi ya ce shi ne takan zo ne kwatsam ba tare da mutum ya sani masifar farko tonon asiri mafi muni da mutuwa take da shi shi ne takan zo wa mutane ne kwatsam ba tare da sun shirya mata ba tare da sun san zuwanta idan za a karbi rayuwanka za a maka flashin a wayanka ne ka gani duk makabartan da kaji ana cewa makabarta ta cika makabarta ta cika malam babu wata makabarta da mutum daya ya yi bankwana da mutanen anguwansu kafin ya je ya kwanta kowa kawai ya gan shi ne a wannan wajen babu wani mutum daya da sai da ya yi sallama da mutanen anguwansu kafin ya je makabarta ya kwanta amma kawai ya wayi gari ne a makabarta wani ya ɗau kuɗinsa ya sa a aljihu zai tafi sari a hanya aka dawo da shi aka je aka kwantar da shi a wajen kwanciyarsa wani ya fita ‘ya'yansa suna baba sai ka dawo bai dawo ba ɗaya daga cikin matsala da mutuwa take da shi shi ne takan zo ne kwatsam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wadda aka wuni da shi kar ya yi tsammanin za a wayi gari da shi annabi ya ce ka cire a ranka za a wayi gari da kai duk wadda aka wayi gari da shi annabi ya ce ya cire a ransa za kuma a sake wuni da shi duk wadda yake ji idan mun yi yammaciwar haka kuma washe gari za a wayi gari da shi ko kuma idan an wayi gari da shi yana jin za a yi yammaci da shi wata ran duniya za ta ci amanarsa ɗaya daga cikin matsalar mutuwa shi ne takan zo ne wa mutane kwaɗo Allah a cikin alƙur'ani ya ce wa ma ta dari nafsu ma za ta sibu gadar
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت
Allah ya ce, Inna Allah inda hu ilmu sa'a ta ƙadimu ma haƙuhu ta afiyar. Allah ya ce, Ni kaɗai na kaɗai ta da ilimin tashin alƙiyama. Mala'ikan da za a ba shi ƙaho ya busa a yi tashin alƙiyama, shi ma bai san yaushe za a ce mishi ya busa. Wa yunazzilul gais, Allah ya ce, Ni kaɗai nake da ilimi game da saukar ruwansa yaushe za a yi ruwa lita nawa za a zubar nawa za a tare a sha nawa zai shige cikin ƙasa Allah ce ni kaɗai na sani wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kaɗai ke da ilimi game da abin da ke cikin mahaifa malam Usaimin yace ba wai fa ana nufin namiji ne ko mace ba yace a'a namiji ne ko mace ko da likita bai iya gano namiji ne ko mace ba akwai mala'ikan da Allah ya wakilta akan mahaifa duk lokacin da ciki ya shiga lokacin da ya cika wata hudu za a busa mishi rai mala'ikan da Allah ya wakilta akan mahaifan kan tambayi Allah ya ce ya Allah wannan abin da ke cikin matan nan namiji ne ko mace ne Allah sai ya ce mishi namiji ne ko kuma ya ce mishi mace ce sannan ya umarce shi ya yi rubutu akan arzikinsa ajalinsa shaƙi ne ko sa'idi kaga ko da likita bai iya gano namiji ne ko mace ba ai wannan mala'ikan ya san namiji ne ko mace wa ya'lam ma fil arham Allah ya san abin da ke cikin ciki abin da ke cikin shiwa ne idan namiji ne a ina zai primary school ɗinsa likita bai isa ya faɗa ba a ina zai secondary school ɗinsa likita bai isa ya faɗa ba a ina zai yi islamiyarsa ɗan kasuwa ne alaramma ne a ma'aikacin gwamnati ne ko kuma ɗan siyasa ne likita zai iya faɗan wannan Allah ce ni kaɗai na sani a wani gari zai mutu shekara nawa zai yi a duniya Allah ce ni kaɗai na sani wa mata dari nafsun ma za ta gadan Allah ce babu wata rai da ta san gobe mai za ta yi duk abin da ka shirya in ba shirin Allah bane rushe wa mata dari nafsun bi ayi ardin ta mutu Allah ya ce babu ran da ta san a wani gari za ta mutu wa mata dari nafsun bi ayi ardin ta mutu babu wata rai da ta san a ina za ta je ta kwanta dama to dukkan macece yakan gan shi ne a macece ba shawara da shi ake yi kafin a ɗauki ransa ba saboda ka ɗaya daga cikin illa mafi girma haɗari da mutuwa take da shi akan wadda bai ankara ba shine takan zo ne kwatsam Allah ya ce babu wata rai da ta san a ina za ta cika Allahu akbar a cikin suratul zumar Allah ya ce wa anibu ila rabbikum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min قبل أن يأتيكم الموت بغتة وأنتم لا تشعرون من قبل أن يأتيكم العذاب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين Allah ya ce wa anibu ila rabbikum Allah ya ce ku koma zuwa ga ubangijinku Allah ya ce ku koma zuwa ga Allah. wa anibu ila rabbikum Allah ya ce ku koma zuwa ga Allah min qabli wa aslimu lahu Allah ya ce ku sallama wa Allah abinda ya umurce ku ku yi ku yi abinda ya hane ku ku bari min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun kafin azaba ta zake muku Allah ya ce ku rasa mataimaki wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum Allah yace kuma ku yi tabibiyan mafi kyan abinda aka saukar muku daga ubangijinku shine alqur'ani da sunna min qabli an ya'tiyakumul azabu baktatan wa antum la tash'urun Allah yace kafin azaba ta zo muku kwatsam Allah yace ba ku ankara ba Allah yace ka koma zuwa ga Allah من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون كافين عذابا تزومك قدم الله يتبكو أنكربا الله يتبكو كوما زواج الله Allah ce ka koma zuwa ga Allah kan ai hatsarin mota da kai ka koma zuwa ga Allah kan ka fada wata fitila ka koma zuwa ga Allah kan azabar Allah ta zakke maka Allah ya ce an ta kula nafsu ai li Allah ta kula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi dambillah Allah ya ce har rai ta zo tana cewa kai tona nadama ta akan abin da nayi sakaci a janibin Allah cikin addinin Allah wa in kuntu lamina sakirin na kasance cikin masu izgili da addinin Allah Allah ce karka bari wannan lokacin ya cin maka har ka samu kanka daga cikin waɗanda suka yi wannan nadama Allah ya ce ka gyara idan mutuwa za ta zo Allah ya ce za ta zo maka ne kwatsam ba tare da ka ankara ba Allah ya ce karfa ka jinkirta jinkirinka ya sa ka nadama nadamar da ba za ta amfani ka ba uwa wajibi ne a kanmu mu dinga tunani game da gamuwa da wannan rana duk daren daɗewa duk daren daɗewa duk yadda duniya ta maka daɗi akwai ran da za ka bata yadda muke karatun nan wata ranwar haka daren ka na farko a kabarin ka kenan duk daren dadewa da ka yi kwanciyar kabari duk daren dadewa da ka yi kwanciyar kabari tunani game da wannan rana da kuma abin da ranar za ta zo da shi shi ne mafi alkhairi ga bawa kuma shi ne ɗai mafita ga duk wanda yake rayu abu na biyu hatsarin da mutuwa take da shi ran da mutum zai bar duniya a ranan yakan ga kashin duk lokacinsa da ya bata a rayuwar duniya idan gida ka gina a ran da za ka bar duniya za ka ga kashin gida sannan za ka ga lokacin da ka bata wajen gina wannan gidan duk abinda ka sunkuya mishi ka dukufa mishi a rayuwar duniya to a ran da zaka bar duniya zaka ga kashin abu ai cikin alkur'ani ta kota ina Allah na an karar da mu cewa duniya kaskantacciya ce duniya walakantacciya ce duniya ba ta iya biyan bukata to dan adam bai iya fahimtar hakikan duniya walakantacciya ce sai shiran da zai bar duniya sai shiran da zai bar duniya a ran da dan adam zai bar duniya a ranan zai ga kimar da'a ma Allah a ranan zai ga kimar biyayya ma Allah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi janazar wani daga cikin sahabbansa aka je aka bisne shi bayan an bisne shi sai annabi ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa wa kenan ya ce idan da za a tada ɗan uwanku yanzu bayan bisne shi da muka yi nan a ba shi zaɓi da na raka a biyu da duniya da abin da ke cikin duniya annabi ya ce wallahi zai zaɓi na fila raka a biyu to mutum bai ganin duniya kaskantacciya ce bai ganin duniya walakantacciya ce har sai ran da zai yi bankwana da ita duniya an ci kasuwa an kare ranar da ɗan adam zai bar duniya a ranar yake sanin hakikar kimar biyayya ma Allah a ranar yake sanin kashi da karanta na saba ma Allah nadama nadamar da ba za ta fidda mai ita shi yasa Allah a cikin alkur'ani yace ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا ولن إذا جاء أجلها يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah ya ayyuhal ladhina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah Allah ya ce kar ku bari harkar dukiyarku harkar ƴaƴanku ta shagaltar da ku ga barin riko da addinin Allah ya ayyuhal ladhina amanu Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah Allah yace kar ku sake harkar dukiya harkar ƴaƴa ta shagaltar da ku ya ɗauke hankalinku daga addinin Allah Allah yace wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun duk wanda ya aikata haka hada hadar rayuwa ta ɗauke hankalinsa daga barin addinin Allah hada-hadan ‘ya'yansa ya ɗauke hankalinsa daga addinin Allah fa'ula'ika humul khasirun Allah ce irin waɗannan su suka yi asara su suka yi asara wa an fiku min mara zaƙanakun Allah ce ku yi ta infaki ku taimaka daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an yi a tiya a hada kumul mautu Allah ce kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku wa an fiku min mara zaƙanaku Allah ya ce ku yi ta infaki ku yi ta taimakawa da dukiyarku min qabli an ya'ti ahadakum al-mautu kafin mutuwa ta zakke ma ɗayanku fa ya kula rabbi zai dingi cewa ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib ai halla akhartani ila ajalin qarib ce Allah ka ɗan ƙara mun lokaci duk ƙanƙantarsa Allah a ƙara mun awa ɗaya ko awa biyu fa a saddaka zan yi sadaka mai yawa in yi aikin addini mai yawa wa akun mina salihin in kasance daga cikin na kwarai Allah ya ce walan yu akira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ya ce Allah bai jinkirta marai duk ƙanƙantar lokaci idan dai ajalin ta ya cika wallahu kabirun bima ta'malun lalle Allah mai ilimi ne game da abin da kuke aikatawa bayin Allah ɗaya daga cikin abin da zai bayyana wa mutum a ran da zai bar duniya shine lokacin da ya bata a rayuwarsa wajen tozartar da lokacinsa ga barin da'a ma Allah tozartar da lokacinsa ga barin da'a ma Allah babu wani lokaci da mutum zai bata ga barin addininsa face yayi nadama akan lokacin ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yawm al-qiyamah laysa bainahu wa bainahu turjuman annabi yace babu ɗaya daga cikin ku kowane ne shi face zai yi magana da Allah kai tsaye a ranar alkiyama kuma babu ɗan tarjama tsakaninsa da Allah idan Allah ya yi magana kai tsaye Allah zai tambaye shi kai tsaye ba mu Allah amsa laisa bai na huwa bai na hu turjuma annabi ya ce babu ɗaya daga cikinku kowane ne face zai yi magana tsakaninsa da Allah karo zaga ta ga Allah ga Allah ga karo ga barawo ga Allah ga Allah ga barawo annabi ya ce Allah zai tambaye shi ya ce na ce babu kyau me yasa baka bari ba sai ba mu Allah ansa annabi ya ce fayanzu ila aimana minhu fala yara shi'a إلا شيئا قدمه وينظر إلى أشمع منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار النبي يتشي دان أدم أو النرانا زي كاللجيفن هنونسا نداما النبي يتشي با أبند زي غني سيتارين أيكنسا annabi ya ce zai sake waiwayawa ya kalli hannunsa na hagu annabi ya ce ba abin da zai gani sai aikin da ya aikata sun mai yanzu ila tilka a wace sannan sai ya kalli gabansa fatasta ƙabilu hunna annabi ya ce sai su yi arba da wuta sai annabi ya ce manista ba aminku an yaƙi ya wace hu harran nare walau bi shiƙi tamratin falyafal annabi ya ce ku zage a duniya duk wanda ya samu dama ya kare fiskarsa daga tiririn wuta a ranar alkiyama ko da tsagin dabino ne annabi ya ce ka tashi ka kare daga cikin musifar da za ta faru a ranar da mutum zai bar duniya shine nan ne zai ga hakikan rayuwar duniya e waɗansu malam an zo an yi rayuwa shekara talatin arba'in hamsin sittin saba'in za su bar duniya Allah yana cewa fa ma rabbi hatti jaratuhum wa ma kanu mutadin Allah ce za su yi bankwana da rayuwa amma kasuwar da suka ci a duniyan Allah ce ba a ci riba ba ba a ci riba ba حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون
Allah ya ce ga sunan suna rayuwa yadda suke so a duniya su faɗaku ba su faɗaku ba hatta idan ja a ahadahumul mautu ƙala rabbir ji'un Allah ya ce har sai lokacin da mutuwa ta zakke wa ɗaya daga cikinsu sai ya dingi cewa rabbir ji'un Allah a ƙara ban dama a mai da ni in yi rayuwa a duniya Allah zan gyara la'alli a amalu salihan fi ma tarakt a sake ban dama Allah zan yi aiki mai kyau na abin da na bari a baya ban aikata kalla Allah zai ce a'a innaha kallimatun huwa qailuha Allah zai ce wannan maganar banza yake faɗa babu dama mafi girma da Allah ya ba mutum kamar wannan numfashi da muke wannan numfashi da muke dama ce da Allah ya bamu damar da ba abin da ya kai ta dama a gun mutu wadda yau ya mutu aka je aka rufe shi to shi ta tashi mishi domin duk iya abin da ya a duniya an kunshe shi da aikinsa an je an ajiye shi amma duk abin da kake yi duk girman abin duk girman sabon Allah yau a daren nan da ka iya sulhu da kai da Allah za ka iya sulhu tsakaninka da Allah magana ya wuce kuma ya wuce duk abin da kai a duniya duk girman abin ko tsafi kake yi a cikin daren nan da kai sulhu da Allah kuma ya wuce maganan ko a filin kiyama ba za a daga shi a filin kiyama ba za a daga shi shi yasa annabi idan ya farka daga bacci sai ya ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi wani mutum ya zo ya samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce manzan Allah kamun was kamun nasiha game da rayuwar duniya annabi ya ce mishi iktanim kamsa kabla kamsa annabi ya ce kari bace ka ganimanci ka yi kokari ka amfani waɗansu ni'imomi guda biyar da Allah ya maka kafin kishiyoyinsu biyar su cin maka hayataka qabla mautik annabi ya ce ka yi ƙoƙari ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ta zo mutuwa duk daren daɗewa ta zo duk daren daɗewa ta zo duk abin da ka taka a duniya ko meye abin wannan ƙasar da muke tafiya a kanta akwai wadda ya taki abin da ya fi naka kuma yanzu yana kwanci a cikinta duk abin da ka taka idan kuɗi ne an yi mai dukiyar da ake nuna shi da yatsa saboda dukiya yanzu kana tafiya a kanta yana kwanci a cikinta shugaban ƙasa ya kwanta a cikinta malami ya kwanta a cikinta babu wadda ba yi kwanci a cikinta wannan kwanciyar duk daren daɗewa da a cikin maka annabi ya ce hayata ka ƙwabla mauti ka yi ƙoƙari ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ta cin maka hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa galibin al'ummata annabi ya ce za su mutu ne tsakanin 60 zuwa 70 inda za a rufe masallacin nan a ɗauki sunayen mu duka a yi kifin ɗinsa idan an ka samu kashi biyar kashi ɗaya ne za su tsallake shekara 70 annabi ya ce galibin al'ummata za su mutu ne tsakanin 60 zuwa 70 to a daidai wannan lokacin ne da ka ga wani kuma rayuwar duniyan ya kutsa mata annabi ya ce hayataka qabla mautika rayuwarka annabi ya ce ka amfane ta kafin mutuwa ta zo maka sai hataka qabla sakamik annabi ya ce ka mori lafiyarka kafin rashin lafiya Allah bai taba ba da lafiya permanent ba bai taba ba ba duk yadda ka ganka da lafiyarka akwai ran da za ka suna annabi ya ce to wannan kazar-kazar da kake da lafiya a jikinka ka yi kokari ka mori lafiyar annabi ya ce kafin rashin lafiya ya cin maka shababaka qabla harami annabi ya ce ka mori kuruciyarka kafin girma ya cin maka akwai abin da in girma ya zo baya iya yiwa hausawa suka ciyo da gobe mai kashe labu ne haka Allah ke ba da misali a cikin alkurari ya ce wa mannu amirhu nunakisu fil khalqi Allah ya ce wa mannu amirhu duk wanda muka bashi nisan kwana nunakisu fil khalqi at tankis shine a sa abu upside down Allah ce duk wanda muka bashi nisan kwana za mu juya rayuwarsa ta dawo upside down malam wallahi yadda ka ga ɗanka ɗan shekara ɗaya idan ya taka ɗaya biyu uku ya faɗi Allah ce in mun barka da yau da gobe tafiyar masu ta gagare ka shi ne a tankis wannan kofan masallaci wata ran sai ka daddafa kafin ka shiga at-tankis Allah ce wa man nu'ammiru nunajisu fil khalqi duk wanda muka ba shi wani gobe Allah ya ce rayuwar za mu sa ta dawo upside down matakin da da kake baya sai ka dawo wannan square na farko
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير Allah ya ce Allahu allazi khalaqakum min da'afin Allah shine ya halicce ku daga rauni raunin nan shine jarirantaka lokacin da aka aife ka inda wuta zai tashi a cikin gidan ba za ka iya gudu ba inda abin da zai halaka ka zai tasar maka ba za ka iya kwatan kanka ba Allah ya ce haka na halice ku min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa Allah ya ce bayan wannan raunin sai na sa muku quwwa yanzu zaka iya taimakon kanka ka taimaki wani thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba Allah ya ce to bayan wannan karfin sai na sake miyar da wancan raunin Allah ce na haɗa ka da furfura to wancan matakin farkon shine da ka koma shi yasa zaka ji a Qur'ani Allah na cewa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
Allah yace inna fi khalqi samawati wal ardi Allah yace lallai cikin halittar samai da kasai ma'ana idan bayi suka kalli irin zubin da Allah yayi wa sama wal ard da kuma ƙasa irin yadda Allah ya shimfiɗa ƙasa bayi suke gudanar da rayuwarsu waqtilafil laili wan nahar Allah yace da kuma canjin dare da ini in ka ga dama ka ce da yau da gobe a yi dare a wayi gari a yi dare a wayi gari duk wani tsoho da kaga ana cewa tsoho ne da shi yaro ne duniya ce ta biyar da shi mahaifiyarka ce kakarka ce ka je ka gada ta tashi da kyar da lokacin da take yan mata idan aka callata a gaɗa direwa take yanzu in kun callata ba mutuwa za ta yi ba to duniya ke haka ne yau da gobe annabi ya ce shababaka qabla haramika kai kokari ka mori kuruciyarka saurin kar sauran karfinka da yake jikinka annabi ya ce kafin tsufa ya ci maka faragaka qabla shuguli annabi ya ce faraga da kake da shi raran lokaci ka yi kokari ka amfane shi kafin abubuwa su addabe ka ginaka qabla fakarik wadatarka annabi ya ce kafin rashin wadata annabi ya ce abinda zan maka wasiya da shi shine ka amfani waɗannan ababa kafin su ce maka to bayan Allah daga cikin abinda mutum zai gani a ran da zai bar duniya shine kimar da'a ga Allah qiyamul layli da bai yi ba azumin mukan nafila da bai yi ba duk abin da bai yi ba na da'a sai ya yi nadamar wannan rashin da'a kuma sai ya nemi alfarma a gun Allah da a ba shi dama ya yi wannan da'a kuma duk abin da ya bata lokacinsa a duniya sai ya ga karanta na abin da ya bata lokacinsa a kansa abu na uku da mutum ke fuskanta a ran da zai bar duniya shine ɗacin fitar rai ɗacin fitar rai ran da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai rasu yana ɗiban ruwan sanyi a hannunsa yana shafawa a fuskarsa yana la ilaha illallah inna lil mauti sakarat la ilaha illallah inna lil mauti sakarat karɓar rai dole ɗan adam da ya san me yake ciki ya yi tunani game da yadda za a karɓi ransa yanayin karɓar rai yana alaƙa da yanayin aikin mutum ashe mai tunani kullum zai kyautata aikinsa domin ya kyautata yadda zai bar duniya kullum mai tunani yakan yi ƙoƙarin kyautata aikinsa domin ya kyautata yadda zai bar duniya yadda za a cire rai na ɗan adam daga jikinsa na alaƙa da irin aikinsa Allahu akbar ranar ƙarshe da za ka bar duniya a wannan ranar za ka ji ɗacin mutuwa Allah ya rubuta mutuwa wa kowa yadda ka yanka ragon layya ka zo ka gan shi a kwance abinda ya ji Allah ya ce kai ma da ka ji abinda ya ji Allah ya ce kai ma da ka ji Allah ya rubuta ma kowa mutuwa yaya take Allah ya ce kowa zai ji mutuwa babu fashi amma yaya mutum zai bar duniya shine lissafi karka jinkirta ma kanka mutuwa ta zo maka a hagunci sunnar Allah ba ta canzawa sunnar Allah ba ta canzawa tsarin da Allah ya bayar zai mu'amalanci bayi a kansa wannan tsarin baya canzawa idan ka kyautata sai Allah ya mu'amalance ka bisa kyautatawarka idan ka munana sai ya maka mu'amala irin mu'amalar waɗanda suka munana wani ran da zai bar duniya zai bar duniya a cikin nishadi da annashuwa eh Allah ya samu na da rabu Allah ya samu kyakkyawan ƙarshe الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الله يجي أقوي وأندا ملائكة ناس كربيران سأتكين سبتا دفرج إيه تكين نشاد za a karɓi ransu tsayibi suna tsabtace suna tsarkake ya ƙulu na salamun alaiku mala'ikun suna ce musu amincin Allah ya tabbata gare ku ku kwantar da hankalinku aljanna da ku shiga domin lokacin da za a karɓi ran mu'mini mala'iku lallaɓinsa suke suna natsar da shi suna kwantar mishi da hankali har a karɓi rayuwarsa annabi ya ce إن الأبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة الله أكبر النبي يقول دك وني مؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا رند زي بنكو أنا الدنيا وإقبال من الآخرة رند زي ندى كل إنسان سوى الآخرة أرانا نزل إليه ملائكة من السماء ملائكة da su sauko daga sama jinkin bidul wuju annabi ya ce masu farin fiska ka anna wujuhahum ashams annabi ya ce fiskokinsu ka ce rana ne hatta ya jiri su minhu maddal basar da su zauna iya ganin ido a jikinsa duk inda ya daga kai ya kalla wa'annan mala'iku ثم يجيء ملك الموت to can an jima kuma sai mala'ikan mutuwa sai ya iso hatta ya jilis inda ra'asi annabi ta sai ya zo daidai kansa sai ya tsaya fakala sai ya ce ayyatu hannabsu tayyiba zai ce ya ke tsarkakakkiyar rai ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan ki fito zuwa ga gafaran Allah da rahamar Allah ki fito zuwa ga gafaran Allah da rahamar Allah ma'ana ki fito mu tafi zuwa ga gafaran Allah da rahamar Allah mu'mini ke shi ne Allah ya ce
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Allah ya ce, Inna lalazina ƙalu rabbin Allah sun mastakamu, lallai waɗanda suka ce Allah shi ne Ubangijinmu, ma'ana za mu bauta ma Allah ba za mu yi tarayya da shi. Sun mastakamu sannan suka yi tsayuwan daka akan haka. Allah ya ce, ta tanazzalu alaihimul mala'ika, to mala'iku da su sassauko ma waɗannan mutanen ran da za su bar duniya sai su ce musu Allah ta kafu wala ta hazan kar ku razan kar ku yi bakin ciki kar ku shiga damuwa kafin mala'ikan ɗaukar ran ya iso kansa waɗannan mala'iku za su fara rarrashinsa Allah ta kafu wala ta hazanu za su ce musu kar ku razana kar ku tsorata wala ta hazanu kar ku yi bakin ciki kan abin da za ku bari wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku dai ku yi bishara albishirinku da aljanna da aka alkawarta muku cewa idan kun bi Allah za ku riske ta nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne majibantanku a rayuwar duniya ma'ana mu muka yi tarayya da ku wajen zirga zirganku da kai da kawowanku a rayuwar duniya kuma mu za mu muku rakiya bayan kun mutu walakum fiya ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku ke so za ku samu walakum fiya ma tadda'un duk abin da kuka yi da'awarsa za ku samu nuzulan min gafurin rahim liyafa ce daga Allah mai gafara mai rahama to duk dan aljanna wadda ya aikata aikin alkhairi ta haka ake cire ransa to idan mutum ya dace da wannan karɓar ran to kuma duk abin da zai biyo bayan karɓar ran shi ma alkhairi ne akwai kuma allazina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا Allah ya ce innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim waɗanda mala'iku ke karɓar rayukansu alhali suna masu zaluntar kansu sun yi rayuwa da bata dace ba a addini an yi shirka da Allah a addini an yi bid'a a mu'amala an yi zalunci an yi mummunan aiki qalu fima kuntum sai su ce musu a ina kuka kasance kuka samu kanku a cikin wannan gurbatacciyar rayuwa qalu kunna mustad'afina fil ardi sai su ce ai mu waɗanda aka raunan muna masu rauni ne a cikin ƙasa babu abin da zamu iya yi ba abin da zamu iya canzawa babu abin da zamu iya kawo gyara akai qalu sai mala'iku su ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru biha to dan me bara ku kusa daga inda ake barnan ba to kuma su ne allazina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim lokacin da za a karɓi ransu Allah ya ce suna masu zalintar kansu rayuwa ta yi muni ta zama ƙazanta fa'alƙa salama makonna na amalumin su sai su sallama su miƙa wuya su nemi aminci daga wajen mala'iku su ce wa mala'iku wallahi mu mu yi wani abu gurɓatacce ba bala mala'ikun sai su ce a kun yi inna allaha alimun bima kuntum ta'malun ai Allah ya san me kuka aikata jama'a akwai wadda in an zo karɓar ransa mala'ikun suna isa rufe shi da duka kawai suke فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم Allah ya ce fa kaifa idza tawaffathumul mala'ikatu yaya al'amarin zai kasance lokacin da mala'iku suka zo karɓar rayukan waɗannan miyagun mutane yadribuna wujuhahum wa adbarahum Allah ce suna dukansu a fiskarsu da bayansu wani mala'ika ba su ce mishi komai time na cikawa na su karɓi ransa Allah ce kawai da a zo a rufe shi da duka karɓar rai dai iri-iri eh akwai wanda za su yi magana da shi kai tsaye mala'ika ya ce mishi yau za ka ji mutuwa wa ja'at sakaratul mauti bil haqqi zalika ma kunta min mutahid بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق za su ce magagin mutuwa ya zo maka yau da gaskiya mala'ika na shan gaban ka na tsare ka abinda zai fara gaya maka sai ce yau ɗacin mutuwa ya zo maka da gaskiya zalika ma kunta minhu tahid kuma dama abinda kake ta kakkauce shi idan kaga mutum zai tsallaka titi yana waiwayawa ya kalli nan ya kalli nan me yake tsoro to sai ya ce mishi abinda kake waige waigen to yau shine ya iso ka saboda ka bayin Allah daga cikin abin da zai faru a ranar da mutum zai yi bankwana da rayuwarsa shi ne ɗauka shi kuma ɗaukar nan kowa yakan ji ɗacin fitar rai amma akwai girmamawa da mutuntawa da kimantawa da kuma sauƙi da sassauci ma waɗanda suka yi imani kuma suka tsayo akan ayyukan kirki akwai walakanci da ƙasƙanci ga waɗanda suka kafirce ma Allah kuma suka doge akan saba ma Allah mu yi ƙoƙari bayan Allah mu aikata aiki wadda za mu samu fita mafita a ranar mu na ƙarshe a cikin wannan rayuwa wannan rana Allah ya rubuta ma kowa ita to amma mafi girman abin da ke ɗaukan hankalin mutane mafi girman abin da ke ɗauke hankalin mutane daga tuna ran da za su bar duniya abubuwa ne guda ne abu na farko rashin sanin me ya kawo ka duniya ne Allah ba rashin sanin me ya kawo ka duniya abu na biyu son duniya ne waɗannan ababa guda biyu duk wadda suka aure shi ba zai taɓa tina wani abu ba sai ya gan shi a cikin kabarinsa duk wadda waɗannan cututtuka biyu ‘yan uwa suka sarƙafe shi ba zai taɓa ankara ba sai ran da ya gan shi a kwance a kabarinsa abu na farko rashin sanin don me Allah ya kawo ka duniya akwai dalili zuwanka duniya akwai dalili Allah ba ya kawo ka duniya don bukatunka bane duk abin da kaga mutum nayi a duniya ribar kafa ne shagonka ribar kafa ne ofis ɗinka ribar kafa ne sana'arka ribar kafa ce amma ba don ita ka zo duniya ba Allah ya kawo ka duniya ne don ka yi addini manufar da ya sa Allah ya maka yatsu biyar ya maka farci ya maka ji ya maka gani don ka yi addini ba don wata bukata ba ce duk abin da ka ga mutum yana yi a duniya duk yadda ka ga abin na da muhimmanci ba don wannan abin Allah ya halicce shi ba amma Allah ya halicci mutum ne don mutum ya bauta ma wanda ya halicce shi manufar halittarka shi ne ka bauta ma dalilin da yasa aka yi ka shi ne ka bauta ma Allah dalilin da yasa aka baka gani don ka bauta ma Allah dalilin da yasa aka baka ji don ka bauta ma Allah kar ka yarda ka zo wata hidima a rayuwa ta kauda hankalinka ga barin abin da yasa ka zo duniyar da shi Allah ya saukar da bayi duniya ne domin su yi waɗansu kwasa-kwasai su wuce kar ka makara baka yi abin da ya kawo ka ba har lokacin wucewan ka zo manufar kawo ka duniya shine don ka yi addini dalilin da yasa ka ganka a bayan ƙasa don ka yi addini kar ka zo ka ɗauki wata hidima ka saka a gaba gare ka ka mance da maganan addini har lokacin tafiya ya yi baka yi abin da aka kawo ka don shi ba manufar halittar mutum don yi addini dukkanmu nan sai da muka yi yarjejeniya da Allah kafin ya saukar da kowa a bayan ƙasa tun muna cikin tsatsan annabi adam alaihissalatu Allah ya mana mun yi alkawari da Allah da mu yi addini tsakaninmu da Allah wa id akadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum
ذريتهم وأشهدهم على قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين Allah ya ce wa in aka zo rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum Allah ya riƙi yarjejeniya da alƙawari da ‘ya'yan annabi Adamu tun suna tsatson annabi Adam alaihi salatu wassalam wa ashhadahum ala anfusihim Allah sai ya shaidantar da su akan kansu da kansu ya ce ku zama mini shaidu alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku ba ni za ku bautawa ba ba ni za ku kaɗaita ni da bauta ba ƙalubala shahidna duka muka ce Allah mun shaida kai ne ubangijinmu kai za mu bautawa kai kaɗai ba za mu yi tarayya ba abdullahi dan abbas ya ce wannan alkawari da Allah ya yi da 'ya'yan adam ba wai an tara 'ya'yan adamu ne Allah ya yi musu wannan maganan ba ya ce Allah ya yi magana da kowa ne one by one ni na ɗauki alkawari ma Allah zan yi addini tsakanina da Allah kai ma ka yi alkawari ma Allah za ka yi addini tsakaninka da Allah matarka ta ɗauki alkawari ma Allah za ta yi addini tsakaninta da Allah ɗanka ya ɗauki alkawari ma Allah zai yi addini tsakaninsa da Allah ƙalubala shi Allah sai ya ce an ta ƙulu yawmal ƙiyamati inna kunna an haza gafilin Allah ya ce to karfa mu haɗu da ku a ranar ƙiyama ku ce mini kun manta an ta ƙulu yawmal ƙiyamati ai li Allah ta ƙulu yawmal ƙiyamati inna kunna an haza gafilin Allah ya ce na kafa ku ne ku zama mun shaidu karfa mu gamu da ku a ranar alkiyama ku ce mun kun gafala kun rafkana kun manta Allah ce karfa mu haɗu da kai ka ce mun ka manta karfa mu haɗu da kai Allah ya ce ka ce mun ka manta mun yi alkawari da kai za ka bauta mini za ka ji za ka bi Allah ya ce ka yi alkawari kai shaida na ne a kan kanka da kanka Allah ya ce to karfa mu haɗu ranar alkiyama ka ce mun kamanta jama'a mun ji Allah ya ce kar ka je ranar alkiyama ka ce ma Allah ka واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا وميثاقه نعمة الذي واثقكم به.
الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا Allah ya ce wadkuru ni'imatallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su akan ku wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi da kuma yarjejeniya da alkawari da ya kulla da ku if qultum sami'na wa ata'na Allah ya ce ku tuna kun ce fa da ku ji da ku bi ni qultum sami'na wa ata'na Allah ya ce fa kun ce za ku ji za ku bi Allah ya ce karfa ku zo ku warware Allah ce kun ce mun da ku ji za ku wannan alkawarin yana jiran kowane ɗaya daga ciki yana jiran kowane ɗaya daga ciki idan ba ku ji tsoron Allah ba Allah zai ji tsoron ku ne idan ba ka bi Allah ba Allah zai bi ka ne dukkanmu Allah ya yi alkawari da mu kowa ya ma Allah alkawari zai bi Allah tsakaninsa da Allah jama'a mu yi kokari mu cika wannan alkawari don samun sauki ma kanmu a gaban Allah lahira dai dole dole dole za a ji gaban Allah duk daren dadewa da a yi tashin alkiyama duk daren dadewa da a yi tashin alkiyama duk daren dadewa da a yi tashin alkiyama Allah ya ce Allahu la ilaha illallah الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا Allah ya ce, Allahu la ilaha illahuwa, Allah shi ne abin bauta ba wani abin bauta da gaskiya sai shi, sai ya ce, layyajma annakum ila yawmil qiyama ai wallahi layyajma annakum Allahu ila yawmil qiyamati la rayba fihi. Allah ya ce wallahi zan tara ku a filin alkiyama la rayba fihi. Allah ya ce wannan magana ba ku kwanto a cikin ta. Sai ya sake cewa wa man asdaqu min Allah haditha. Allah ya ce to wane ne yafi ni gaskiyar magana? Allah ce wallahi da ku haɗu a filin alkiyama Allah ce wallahi da ku haɗu a filin alkiyama kama kanka da kanka faranta da su manufar da ta sa Allah yake don kai addini wajibi ne ka tashi ka nemi rayuwa ka nemi abin da zaka tsare mutuncinka mutuncin iyalanka ka taimaki addininka amma ka sani manufar zuwanka duniya shine don ka yi ibada shine don ka yi ibada manufar zuwanka duniya shine don ka bauta wa mahaliccinka to duk lokacin da mutum ya manta da wannan alkawari ya manta da manufar da ta sa ya zo duniya wani malam sai ran da ya mutu tukunna ya ma tina a shiga abin da ya zo duniya da shi kai akwai wadda wallahi Allah ya ba da labari a Kur'ani sai an zo filin kiyama
وجاء ربك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي Allah ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka ya zo filin alkiyama don ma mutane hisabi Allah ya ce ga mala'iku sahu sahu wa ji'a yawma idin bi jahannam a wannan rana za a zo da jahannama nan filin kiyama yawma idin Allah ya ce fa a wannan ranar ne ya tazakkaru al-insan zaka ga wani yayin shiru yana tunani eh ba a filin kiyama har Allah zai fara hisabi yau mai izin a wannan ranar ya ta zakarul insan sai dan adam ya zauna Allah ce dan adam sai zauna ta tunani Allah ce wa anna lahu zikira me ya amfanin wannan tunanin da a fara hisabi tukunna kai tunanin kai daidai ko baka yi ba Allah ce wa anna lahu zikira ya kula yana cewa ya laita ni kai tona qaddamtu li hayati ina da aikin alkhairi nayi tai a rayuwana the time is over ba za a karba ba to wani sai ya je filin kiyama tukunna ya dinga tunani saboda ka wajibi ne ka yi tunani duk daren daɗewa da ka gamu da Allah duk daren daɗewa da ka gamu da Allah tunani mafi tsada shine tunani akan makoma tunani mafi alkairi gabawa shine tunani akan makoma saboda ka ɗaya daga cikin abin da ke rafkanar da mutane game da tuna ranar ƙarshensu game da tuna tsayuwarsu a gaban Allah shine me ya kawo su duniyar masu manta da shi yanzu kaka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabi kwaya ɗaya da bai da sana'a ko ɗaya duk wani annabi da ka gani a duniya ba annabin da bayi harkan kasuwa ko wata sana'arsa haka Allah ya ce a Qur'ani wa ma arsalna qablaka min al-mursalina
ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق Allah ya ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalin Allah ya ce bamu taba aika wani manzo kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin manzanni ba ma'ana duk manzannin da muka aiko kafin ka illa innahum la ya'kuluna at'am face dukkan manzannin suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna tafiya kasuwa neman kuɗi ina kun ji dai ustazai ba annabin da baya neman ku duk sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda bai da sana'a amma malam saboda yadda suka rike addini wani idan an ce ka faɗi sana'ar san ma baka santa ba saboda addinin ya rufe sana'a inda za a ce maka Abdullahi dan Mas'ud almajiran ilimi ba kowa za ka ce mishi me sana'an Abdullahi dan Mas'ud ya gaya maka ba me sana'an Abdullahi dan Umar ya gaya maka ba me sana'an Abdullahi ibn Abbas ya gaya maka ba dukkan su ba wanda bai da sana'a amma yadda ya ba ma addini kula in an ce ka ba da tarihinsa kawai addini ka sani saboda ka ana cewa Abdullahi dan Mas'ud abinda zai faɗo maka are kawai addini in an ce abdullahi dan umar abinda zai faɗo maka a rai addini in an ce abu huraira abinda zai faɗo maka addini in an ce imamu malik abinda zai faɗo maka addini ahmad ibn hanbal da ake ce mishi imamu ahli sunnati wal jama'a hamshakin dan kasuwa ne to amma saboda yadda suka rike addini sana'arsu ba ta sa sun yi watsi da addini ba kasuwansu ba ta sa sun yi watsi da addini ba gashi a hadisin bukari sayyidina umar sayyidina umar sayyidina umar kayan koli yake siyarwa hadisin yana cikin bukari da shi da makwabcinsa da suka je gina gidansa kusa da kusa ya kira shi ya ce to ga kasuwa ya damu suka zauna suka tsara al-imam al-bukhari ya fidda hadisi yace to yadda zamu shine mu hada jari annabi ya ce dukkan mutane biyu da suka hadu akan wata harka ta kasuwa ko sana'a Allah zai zama na uku zai sa hannun jarinsa a harka annabi ya ce matukar ɗaya bai cuci ɗaya ba duk ran da ka sayi mashin ka ba mu wani kace ya taba ko keke nafif kace yi a taba ko ka sayi mota kace ku yi kasuwanci ko ga jari ka je ka juya Allah ya ce ni ma dan sa hannun jari na a ciki kaga inda kuma nashi ba zai bar dukiyar ta lalace ba amma sharadi ya ce matukar ɗaya bai haɗin ci ba daga ran da ya zo zai kawo balance sai ya ce ai abun gyara nake ba ya haɗin ce ka ba Allah ya ce to na fidda hannuna a harka saboda ka da kai da shi wahala za ku yi ta yi har ku gama ya ce to mu haɗa yau ni zan tafi shago in zauna kai ka tafi makaranta ka ɗauko mana karatu gaba ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan Umar yau shine a kasuwa wannan yana shago yana yana makaranta karatun da ya ji wannan ya dawo da yamma to sai a zauna ya mayar mishi da karatun duka gobe kuma wannan sai ya tafi haka suka yi kasuwancin su har kowa Allah ya karkata
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله يتي ودن ننسى حبي رجال ودن سئر مزاجين لا تلهيهم تجارة wala bai'un an zikirillah fatauci kasuwanci Allah ce bai taba dauke musu hankalinsu daga addinin Allah rijalun Allah ya ce waɗansu irin mazaje ne la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillahi kasuwanci neman abin da za su rayu da shi Allah ce bai dauke hankalinsu ya shagaltar da su daga addinin Allah wa iqami salati bai dauki hankalinsu daga tsayi da sallah wa ita'i zakati bai dauki hankalinsu daga bada zakkan dukiyarsu kamar wani ne ya tambayi Allah yace Allah to me yasa su suka zama haka yace ya kafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar saboda suna tsoron haduwa da wata ini da zukata da idan duna sukan zaro turutu a wannan ranar suna tsoron kiyamarsu shi yasa kasuwancinsu bai sha gaban addini Allah ce la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah yadda suka rike addinin mutum na da kasuwa yana harkan kasuwancin sa amma addinin sa bai tawo ka sai yanzu malam mai kokari mai kokari mai kokarin karatun addini shine wanda karatun ke bin sana'arsa ko aikin sa in kaga mutum zai dauki littafi koyi karatu sai raran lokacin kasuwansa abinda ya rage anan ne zai dauki karatu nan ma mai kokari kenan duk lokacin da wata harka ta taso mishi karatu ya tsaya sai ya samu rara na lokacin kasuwarsa lokacin sana'arsa lokacin fataucinsa to a lokacin ne na karatu to wannan fa wadda yake da niyyar ma yake nan wani malam ya fi sama da shekara biyar a shekara biyar nan bai taɓa ɗaukar littafi ya je a koya mishi addini ba a koya mishi addini bai taɓa yi ba a shekara biyar to ita rayuwar duniya duk wadda ya rafkana to illar da za ta mishi saboda haka abu na biyu shine ita kuma rayuwar duniya abu na farko shine mutum ya manta da manufar da aka kawo shi don ita abu na biyu shine mutum ya fantsama rayuwar duniya ita duniya bana tsarin da Allah ya yi ta malam Muhammad tsarin da Allah ya ma duniya bai sa settling a cikin ta ba duk halittun Allah ba wanda ya taba satilin a rayuwar duniya ba a yi duk wanda ka je na so ya satilin yana so ya bata lokacin sa hadisi ne al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisin yana nan a Riyadus Salihin annabi wani akwati haka ya zana masabbansa mai dungu hudu sai yayi wata kifiya sai ta fita daga ciki sai waɗansu ƙananan kifiyoyi a cikin akwati sai ya ce to ku kalla suka kalla ya ce wannan dogon sandan da ya fitar ya ce shi ne burin ɗan adam domin burinka yakan iya haura ajalinka da shekara hamsin za ka samu abin da ka shirya a ranka inda za a ƙara ma shekara hamsin a kan ajalinka ba za ka ƙare abin da ka shirya a rayuwa to shi buri na fita cikin ajali burin mutum kan fita cikin ajalinsa annabi sai ce to wannan bangon shine ajali duk kewaya wanda kake ran da ka isa jikin wani bango daga cikin waɗannan bangwaye to ajali ta zo annabi ya ce waɗannan yan kifiyoyin su ne matsalolin duniya har annabi ya ce in aka haza na hashaka haza idan wannan ya kawo ma hari ka tsallake to wannan zai same ka amma ka tsallake biyu annabi ya ce ba in akbaka haza na shaka haza in akbaka haza na shaka haza in wannan matsalar kaga ta tsallake ka to wannan zaka ci karo da ita haka ake rayuwar duniya duk wanda kaga ya kwanta a shimfiɗarsa ya mutu ya kwanta ya mutu da burinsa ya kwanta ya mutu da burinsa to idan ka ce wannan burin kai kuma shi kake so ka yi ta hakikinsa sai ka ga bayansa to kai lissafi ba malam in dai duniya ce yadda kake kallonta in kana so ka gane labarinta ka kalli ya baban ka ya rasu me dauka a duniya me dauka a cikinta ba abin da za ka dauka banda dai ka ci lokacinka ba abin da za ka dauka hassan albasari ya ce ita duniya kamar doki idan kai kokari ka hau kanta to sai ta kai ka inda kake so in ka bari ta hauka ya ta kashe ka ya ce duniya haka take idan ka zama gaula ka bari ta hauka ya ce wala kashe ka ta to ka yi ƙoƙari kai ka yi nasara a kanta Allah a cikin alkur'ani ya ce innama masalul hayatid duniya إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا الله أكبر.
كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Allah ya ce, Innama matsalul hayatun duniya, Allah ya ce iyakar misalin rayuwar duniya, banda wannan ba wani misali. Jama'a yanzu wadda ya yi duniyar ne zai buga maka misalin duniya. Innama matsalul hayatun duniya, Allah ya ce iyakar misalin rayuwar duniya, kama in an zalnahu minas sama, Allah ya ce kamar ruwa ne da muke saukar da shi daga sama. fahtalata bihi nabatul ardi wannan ruwa sai ya cakudu da iri da yake cikin ƙasa domin dukkan dangin ciyayi Allah kan aje irin su ne a cikin ƙasa lokacin da ruwa ya zuba suka cakudu to kuma sai su fara tsira kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ardi iri da ke cikin ƙasa sai ya cakudu da wannan ruwa da Allah ya zubar daga sama mimma ya akulun nasu wal an'am iri wadda dabbobi da mutane sukan ci idan ya ci ya akulun nasu wani an'am mutane za su ɗauka su yi amfani da shi dabbobi za su ɗauka su yi amfani da shi Allah ya ce hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha wa zayyanat وظن أهلها أنهم قادرون عليها Allah ya ci har sai da ƙasa ta yi ado ta yi kwalliya ma'ana ta yi korin shan masara ta yi kyau dawa ya yi kyau shinkafa ya yi kyau wa zanna ahaluha annahum qadiruna alayha masu gona manoma Allah ya ce suka sa tsammani ba kan damina ta yi kyau ataha amruna laylan aw nahara Allah ya ce sai al'amarin mu ya zakke ma wannan gonan cikin ini ko cikin dare cikin dare ko cikin ini faj'alnaha hasidan ka'allam tagana bil amsi Allah ya ce sai muka mai da wannan gonan ta zama lalatacciya girbabbiya ka'allam tagana bil amsi kamar jiya ba ita bace koriya shar a cikin wadata Allah ya ce kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun haka nan muke misali muke tattake ayoyi Allah ya ce duk masu zurfin tunani waya ka rayuwar duniya take sai lokacin da abu ya nuna ya kai an sa tsammani Allah ce sai mu zo mu tafiyar da shi Allah ce wannan shine misalin rayuwar duniya gona ce ta yi kyau Allah ce lokaci ɗaya sai muka busar da ita to duk wanda ya allaka zuciyarsa akan duniya to ya rataye zuciyarsa akan abin da bai da tabbas ruwan da zaka sa a kofi ka sha ya fi tabbas akan rayuwar duniya ruwan da ka zuba a kofi za ka sha ya fi tabbas akan rayuwar da kake a duniya saboda ka bayin Allah abu na farko mutuna ranar ƙarshe ka tuna duk daren daɗewa akwai ran da wannan rana za ta iso maka imalan awa 24 ne Allah zai bayar sai ya ce to a awa 24 nan ka yi bakwai a duniya sauran sha ukun ka karasa su aka bai haka ne duk daren daɗa sai kaga wannan rana ininka da za ka yi wani ɓangare ko darenka ko dai a fara daren da kai ka fara su a duniya ka karasa sauran a kabarinka ko ka fara wani bangare na ini a duniya ka karasa shi a kabari waɗannan salloli biyar shi yasa annabi ya ce duk wanda ya zo yin sallah idan ya kabbarta kabbaran harama annabi ya ce yi sallan bankwana ka ji ranka wannan sallan da ka kabbarta ta kamar daga kanta ba za ka sake wata sallah malam duk yadda kai a cikin salloli biyar ɗin nan akwai sallar daga sallame ta ba za ka sake yin ta bayan ta ba akwai sallar a cikin biyar din nan akwai sallar da in ka yi ta to ta bayan kuma ba za ka yi ta saboda ka abu na farko da ke rafkanar da ɗan adam game da rayuwa ya manta da kwanakinsa na ƙarshe a duniya ya manta da makomarsa shine rashin sanin mai kaushi duniya mai kaushi duniya ka san wani malam a gona ma yana hada sallah a gona ba noma fa yake dukawa zai yi noma amma wani noman ma yana hada mishi sallah zai bari sai ya hada azhar da la'asar ko kuma sai ya dawo gida ma tukunne zai hada sallah abu na biyu shine shiga ma duniya ba tare da kulawa duk wanda ya mata wannan shiga to ta kan gafalar da shi إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها
ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون Allah ya ce innal ladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su fatar gamuwa da mu ba su so su gamu da Allah lami lafiya innal ladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su fatar tsayuwa a filin alkiyama wa radu bil hayatid dunya Allah ce suka yadda da rayuwar duniya suka gamsu da duniya wa tuma annubiha suka natsu da duniya su duniya ta musu Allah ce wallazina hum an ayatina gafilun Allah ce to duk inda ka samu waɗannan su ne rafkanannu game da ayoyin su ne rafkanannu game da ayoyin رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون Allah ce sun yarda da rayuwar duniya su ta musu ta musu ta musu ta musu wata ma'annubiya kuma sun natsu da haka Allah ce to wallazina hum an ayatina gafilun duk inda ka samu irin waɗannan Allah ce kuma da ka same su game da ayoyin mu sun rafka sun rafka game da ayoyin to duk wanda ya ma duniya wannan ta yi ya kuma saye ta a wannan farashin to ya rabka na gabarin ayoyi ya rabka na gabarin ayoyin Allah saboda ka bayin Allah shi wa'azi mafi alkairinsa shi ne wanda ya shiga cikin aiki ya karatu ba shi da wata riba in ba aiki da karatu da ba a burgewa da karatu ba a cinyewa abinda ake burgewa da shi aiki dalilin da ya sa aka aiko mana da alkur'ani don mu tsira dalilin aiko da alkur'ani da sunna don mu tsira aiki ake auna wa ranar alkiyama aiki ake auna wa ranar alkiyama saboda ka idan abin da aka zo mana da shi na wahayi muka rike shi muka rungume shi to da mu samu tsira amma kuma bayan haka sai dai takaici da bakin ciki kuma Allah ya tsare waɗannan kalmomi da su za mu yi bankwana a daidai wannan majalisi sai kuma wani lokaci idan Allah ya sake haɗa fuskokin muna roƙon Allah ya sa albarka cikin abin da muka tattauna a kai Allah ya sa ya amfani mu duniya da lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Amin.